بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba takwas ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da goma ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi addal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كيا دا الخير ما لينا كم بينا منا ƙaryen da tijjana a samawi ya yi sahabban annabi wanda wannan dama ɗabi'an 'yan shi'a ne yin ƙarya domin kare manufansu cewa wai sahabbai sun canza komi na addini har ma al'amarin sallah sun canza kuma wai su sahabban ne da kansu suka ba da sanarwar haka to sai kawo wani asari na anas to shine sai malo ya ce ƙarya yake tare da cewa asarin na cikin bukhari amma al'amarin ba haka yake ba da malo ya kawo sababul wurudul hadis sai asirin ɗan shi a sai bayyana cewa lallai ilalla ƙarya ya yi abin da ya faɗi ba haka ba ne kuna gano wannan da kyau ku to malam bai tsaya nan ba sai ya ce wa wafatu anasin rasuwan anas radiyallahu anhu kana sanata talatin wa tis'in lokacin da anas ya rasu ya rasu ne hijira na da shekara casa'in da uku kun gano wannan da kyau wannan bayani mala ya ce ka karanta littafin albidaya wa nihaya na ibn kathir a mujalladi na tara a shafi na casa'in da hudu wal isaba libin hajarin da littafin al'isaba na ibn hajar a jiz'in farko shafi na ɗari da sha uku cewa anas ya daɗe a duniya kenan bayan rasuwan annabi ana sai da ya shekara tamanin da uku fatan mun gane ya daɗe bayan rasuwan annabi anas ya kusan cinye ƙarni ɗaya shi sa duk waɗannan abubuwan ya gani an canza an kaza an kaza to suwa suka canza kuma anas shine sahabi na ƙarshe wajen mutuwa sai ce wa kana ƙudumuhu ila Dimashq lokacin da Anas ya iso Dimashq qabla wafatihi bi sanatin kafin ya rasu ne da shekara ɗaya kun gano wannan da kyau ku lokacin ne da ya zo Dimashq ya ga abin da ya gani na canza addini da aka yi kun gano wannan da kyau shi ne ya faɗa kuma ya taho domin ya faɗa abin da ya gani don a ɗauki matakin gyara kun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace mala ya ce fi sanatis na taini wa tis'in a shekara na casa'in da biyu bayan hijira a lokacin wannan al'amari ya faru to amma wani ya bude baki ya ce wai sahabban ne suka canza to wane ne cikin sahabi kuma ya masa fada ka gaya min wani sahabi ne yake da rai bayan hijira da shekara casa'in da uku waye yake da rai a cikinsu kuma asali da makaranta a baya ai mun ji wane ne limamin da ya limanci a lokacin da abin ya faru kuma da maganar da anas ya faɗa Allah ya sa mu dace qala ibn kasirin ibn kasir yace rawa abdurrazzaq ibn umar an isma'il qala qadima anasun alal walid fi sanati 92 lokacin da anas ya zo wajen walid ya kawo kuka wannan al'amari ya faru hijira na da shekara casa'in da biyu ne ina fatan mun gano wannan da kyau wannan tabbataccen al'amari ne wa ma'alumun abu ne sananne annahu fi zalikal waqt anas a wannan lokaci lam yakun baqiya fihi min sahaba ba wani wanda ya saura daga cikin sahabbai illal qalil sai yan tsilli tsilli can can can ko ba ma taro jide suke ba bal zahaba ba'dul ulama kai har ya kai ga wasu daga cikin malamai ma sun ce ila anna anas ibn malik huwa akhir man mata min sahaba anas shine sahabin ƙarshe wanda ya mutu cikin sahabbai summa abu tufail sannan abu tufail amir ibn wathila al-laisi radiyallahu anhuma akwai wanda suka ce wannan shine na ƙarshe iyakansu kenan kuma ka ce wai sun canza a ina suka canza معالج كرنت للتافن البائث الحثيث شرح الاختصار علوم الحديث ابن كثير أشافي نتري ستين ديدي وعلى هذا معالج أكون ونن فأي لوم على الصحابة يو إنا أبن زرقيا كان صحابي في تغير الناس من بعدهم cewa don mutane sun canza al'amarin da aka sani a bayan sahabbai kuma sai aka zargi sahabbai ina fata mun gano wannan da kyau ba wani al'amarin zargin sahabiya kai kuna fahimtar wannan da kyau wannan ba zai yiwu ba ba laifinsa a kai to shine sai mala yake cewa wa man kana hayyan minhum wanda ke raye a san da ya ga wancan canji fa huwa munkirun lidhalika yayi inkarin wannan abu bai bar shi ba kama ta qaddama fil atharaini an Anas radiyallahu anhu kamar yadda ya tabbata cikin waɗannan asare guda biyu anas bai shiru ba fitowa fili ya yi inkari ƙarara ya ce ba daidai ba ne sahabi bai ganin ɓanna kowaye ya shiru kakkumanta sanda abin ya faru da anas ya gani ai miƙewa zai yi magana to kuma hajjaji ne kowa ya san hajjaji zai iya kashe anas to an ji tsoron abin da zai iya faruwa sai aka roƙi anas aka ce da allah ya shiru da allah da allah bari bari bari wannan ya sa kawai daga fitowa sai ya hau abin hawan shi kawai ya gaba ai mun karanta haka aiko sai wuce dimashku sham ya je kai kukan abin da ya gani ko menene ya gani shine jinkirta sallah ne ba a kan lokaci ake yin ta ba babin da ya faɗi ba kenan sai kuma al'amarin sahu a sallah kuma kalla har yau wannan bala'in al'umma suna cikin shi magana kan a daidaita sahu a daidaita sahu kullum sai an faɗa mutane sun ƙi su gyara amma kuma ka san matsalar da ke faruwa a wannan lokaci shedan ne fa shi yake shiga cikin zuciyar mutane ke la'antawa sai ya hana su daidaita sahu a yi a yi su daidaita sahu sai su gagara wannan kuma illa ne ba ƙarami ba Allah ya tsare mana imaninmu Mala ya ci gaba da bayani da cewa على أن هذا التغ... على أن هذا التغير الذي ذكره أنس wannan canjin da Anas ya ambata la ya ummu amsarar musulmina ai bai game garuruwan musulmi ba kullaha baki ɗaya wa inna ma kana fi ba'adil amsar a wasu garuruwan ne aka ga haka kal iraki wa sham kamar iraki da sham duna baqiyatil bilad banda sauran garuruwa يشهد لذلك ما رواه البخاري من حديث بشير بن يسار abin da ke tabbatar da wannan shine abin da Bukhari ya ruwaito a hadisin Bashir dan Yasar al-Ansari anna Anas bin Malik qadima al-Madina cewa Anas dan Malik ya iso garin Madina fa qila lahu aka mai tambaya da cewa ma ankarta minha منذ يوم min منذ يوم أحدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ya suka tambaye shi Anas tun sanda ka zauna tare da annabi har yau wani abu ne kake ganin mu 'yan garin nan mun canza muna yin shi ba daidai ba ƙale ce ma an kartu shiyan illa annakum la tuqimuna sufuf yace komi ba abin da nake musun cewa kun bata sai tsaye da sahu kun gano wannan kyau ko sahun sallah ne kadai kuka samu matsala akan shi kuma ka kalla wannan abin ne har yanzu to kuma ka san lalacewa sai ka je aikin haji ka je ga asalin masu lalata sahu su mazabin suke bi ba sa haɗa ƙafa yatsa da yatsan ma da wasu la'anannu suke a nan ko su ba sa yi kawai kowanne na tsayawa ne kawai in his on kun gano na ce la'anannu ne don su ja hushe su nena saboda haka da ake ba sallah ba ne haka ake yi ina fata mun gano wannan da kyau diddige da diddige ake haɗawa in kai haka ko alama ne da ke nuna cewa shaidan ya gama mamaye ka kaf na haka annabi ya ce ana kiran sallah shaidan sai ya sheka ya gudu ana gama kiran sallah sai ya dawo ana fara iƙama sai ƙara guduwa ana gama iƙama sai ya dawo to shine sai rika yawo tsakanin mutane bai iya shiga osinka ka sa abin da sa bai shiga saboda ya ki duka ya ga da babanka Adam ne zai duka ya fita osinka waye kai to sai rika bi tsakanin inda kuka hada kafa ba ku rufe ba to ta yake bi in kun rufe ko shaɗan ba zai iya wucewa ba kana datsa wajen shi kenan kai mai tsiya shi yasa ai duk lissafin da ya ce zai biyo ta dama zai bi ta hagu zai biyo ta gaba zai bi ta bice ta sama ba saboda Allah ba zai ba shi wannan daman ba kuma shi saboda girman kai ba zai biyo ta ƙasa ba saboda kakka manta uban kama bai sujada ya gaishe shi ba mallanta na kai na ƙarshen duniya kun gano wannan da kyau ko to sahu ne gaba ɗaya an zo an lalata shi kwata-kwata limamai za su ce a daidaita sahu a haɗa diddigi a haɗa kafaɗe ba za su mutane ba su yi ba jama duk wanda akwai rabon shedan a jikin shi ko wallahi adim abin da zai kenan mutane ba sa sai ka ji mutum ya ce shi kafan shi ba ta juyawa haka suke bane shi haka Allah ya yi shi kuma me yi ma Allah ƙarya yi ma Allah domin in ya ce haka Allah ya yi shi kenan Allah madaukin zargi da ya ce ya halici dan adam fi ahsani taqwim yana sai ya ce wannan menene ba halice shi a mafi dara mai kyau ba ta Allah ba yake ba ba wanda kafan shi ba ta juya ba sai wanda Allah dama ya yi ta da na ƙasa amma in dai kafan ka lafiya launi ko ƙarya mutum yake yau da za a ce miƙe kafan za a baka dubu biyu miƙe ta zai yi kun gano wannan da kyau amma wajen sallah ne sai ga mutum ya zo ya haɗa ya tsaya da kasan ya wajen tara ƙwallo mun gano wannan wannan kafan ta yawon nan ta yawon ko ba ka suke ba kawai sai da kafan kawai karrafa ka wannan ba daidai ba ne to su in ka wajen aikin haji a ce kafan mutum ne nan ko nan a ce gata a nan ba an ce haɗa kafa ne da ruwan da haɗa kafa haka ba haka suke tsayawa Allah haka suke tsaya ba wanda yake haɗa kafan shi da wani ba kuwa daidai da sau ba ko me za in ka matsa zai matsa in ka matsa zai matsa in ka matso ka hada da shi zai kara gaba zai bakka in ga mutum ya hada sahu da kai ko to kila maliki ne ko kuma salafi ne har ma sun ga kana kokarin hada kafa irin waɗannan da suka san addini sai ga an gama sallah har sun gaisa da kai wani yaron gume ka sun baci kanka ya ji daɗi kuma ka lura ko da sallah yake nuna a harami in ka ga limaman nan da suke tsaya bayan limamin harami a bayan su ma ka za ga suke ba su haɗa saho kuma suke cewa a haɗa wannan ba daidai ba ne ko a ina ga suke to sallah ma ta banza ko sai an nuna maka iran suna sallah ana nuna maka su kaga kawai suna yin wani abu kawai wani lokaci ma sai ka ce wai sallah ce kun gano wannan da kyau ko suna sallah su ta surutu kawai don dama ana yin ta ne don an ga dama Allah ya sa mu dace wannan asali da makaranta na Anas rawahu bukhari al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a Kitab al-Adhan babu ithmu man lam yatimma sufuf a babin da ke bayani akan zunubin mutumin da bai cika sahu karanta fatawul bari juz'i na biyu shafi na 209 da lamba hadisi na 724 ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace malai ce wa kadan nabbaha ala haza alhafiz ibn hajarin rahimahullah hakika ibn hajarin ya faɗakar akan wannan matsala inda sharhi lil atharaini as-sabiqaini li anas lokacin da yazo sharhin waɗannan athare guda biyu na anas haisu kala inda yake cewa itlaqu anasin mahamulun ala ma shahadahu fi umara isham wannan maganan da anas ya yi mun gano wannan da kyau ko ya ba da labarin abin da ya gani ne sarakunan sham suna aikatawa wal basara da kuma basara khassa wa illa fa sayati fi hadha alkitab yace in ba haka ba bayani zai cikin wannan littafi annahu qadimal madina ya zo madina fa qala yace ma an kartu shi an yace komi daidai kuke yi wajen tsawo kuke da matsala sun masakal athara shine malai kawo asarin ba mu karanta a baya ba Allah ya sa mu dace wannan magana ibn hajar ne ya kawo gashi na a fatowar bari juz'i na biyu shafi na sha hudu malai yace wa amma qaulur rafidi kun ga maganan wannan ɗan shi'a da yake cewa inna awwala man ghayyara sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai farkon waɗanda suka fara canza sunnan annabi huwa usman wa aisha wai usman da aisha ne radiyallahu anhuma jama'a in ba mutum ya zama ɗan banza ba abokin annabi yake zagi in ba mutum ya zama ɗan banza ba matar annabi yake zagi kun gano wannan kalli dai wannan magana akwai abin da aka rage ma annabi na mutunci a nan sarkin annabi abokin annabi halifan annabi su yan shi'a duk abin da yake da alaka da annabi suke batawa ɗabi'ansu ne ya ce inna awwala man ghayyara sunnatan nabi wai farkon wanda ya fara canza sunnan annabi huwa usmanu usman ne wa aisha da aisha radiyallahu anhuma mushiran li itmami a usman radiyallahu anhu as-salata fi mina yana son yi ishara ne zuwa ga asarin da muka karanta na cika sallah da Usman yayi a Mina ba mu karanta a cikin littafin al-awasim min al-qawasim ba wa anna aishata kanat tatimmu salata fi safar ita kuma aisha in ta tafiya tana cika sallah fa jawabuhu malai ce ga ansa anna usmana wa aisha radiyallahu anhuma kana mujtahidaini ai Usman da Aisha ijtihadi suka yi wa qad ikhtalafa al-ulama fi wajhi fi wajhi ijtihadihima malamai sun ƙara ma junan su ilimi wajihin wannan ijtihadin da Aisha suka yi ikhtilafan kabira sun yi sabani mai yawa wajen fayyaci wannan ijtihadin wa dhakaru wujuhan kathira fi zalika sun yi bayanai iri-iri masu yawan gaske wajen tantance ma'anan wannan abin da ya faru usman ya cika sallah ko aisha ta cika sallah ka karanta sharhin wannan bayani cikin sharhin sayihu muslim na nawawi mujalladi na biyar shafi na 195 da littafin al-mufhim lil qurtubi juz'i na biyu shafi na 327 da fatul bari na ibn hajarin juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da saba'in da shafi na ɗari biyar da saba'in da ɗaya duk sun yi waɗannan bayanan abin da nake so da ku jama'a kun ga mun karanta wannan ku don Allah ku karanta littafin nan wannan littafin al-minhaj bi sharhi muslim bin al-hajjaj gashi a masallaci fatul bari gashi a masallaci al-intisar gashi a hannunka al-awasim min al-qawasim kana da shi muna karantawa littafin al-mubhim na qurdubi ni ina da shi a office dina kun gano wannan da kyau ko duk waɗannan littafan da muke faɗi a nan ba wanda ba mu da shi duka to da wani dalili ne ba ka je kai nazari ba a lokacin da ya zama karatu ke gaban ka binciken wannan ilimin ka sa ma gaba ko Allah baka da lokacin wani ya kira ka taro ko ne ya kira ka hera ko ne ya tsare kai na ma gulma yana baka da wannan lokacin wallahi za ga lokacinka cike yake muzdahamun bi ashiya'in muhimma abubuwa ne masu muhimmanci suka tare ka kuma abin takeici abin kunya sai ga ɗalibin ilimi ya zo na ta surutu yi ta maganganu kuma ta ƙarya a harkan ilimi shi ilimi ko ba ƙarya za ka yi ba yi magani ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace to shine sai malai yake cewa lakinnal ladhi sawwabahu aktharul muhaqqiqin zancen da mafi yawancin malamai masu taƙiƙi suka tabbatar da nagartan shi wa qata'u bihi suka yanke hukunci shine daidai kai tsaye annahuma kana yarayani jawazal qasr wal itmam Aisha da Usman suna ganin halaccin matafi zai iya cika sallah ne fa akhadha bi ahadil ja'izain ko a shi ne sai mala yake cewa sai suka ɗauki ɗaya daga cikin abubuwan da yake halal ne ƙasarin halal ne kiga sallan halal ne a bisa ijtihadin su kun gano wannan da kyau ko abin da suka dauka kenan kenan me suka yi ijtihadi suka yi wanda ya ijtihadi ana zargin shi ne to to amma wanda ya kosa ya zage ka ko Allah Allah yake ku samu sabani sai ya samu magana na me na batanci in kana da hankali ko kallon shi kai ka bar shi to yanzu misali yanzu wannan da aka bar shi ba ga asirin shi ya tono ba duk wanda ya karanta wannan ya karanta magana da ya faɗi ana cewa doctor tijjani as-samawi sai doctor ya faɗo maka Allah ya sawwaka qala an-nawawi malam nawawi yace ikhtalafa al-ulama fi ta'wilihima malamai sun yi saɓani dangane da tawilin da Usman da Aisha suka yi fasayihu alladhi alaihi al-muhaqqiqun ingantacciyar maganan da malamai masu taƙiƙi suka tabbatar annahuma ra'ayal ƙasar ja'izan su suna ganin ƙasaru halal ne wal itmam ja'izan cika sallan ma halal ne fa akhadha bi ahadihi bi ahadil ja'izaini wannan yasa suka ɗauke ɗaya daga cikin abin da yake halal ɗin guda biyu wa huwal itmam shine cikawa karanta nawawi ya faɗi wannan magana a cikin alminhaj bi sharhi muslim bin al-hajjaj a mujalladi na biyar a shafi na 195 kaga ai ba iyakan maganin da ya faɗi ba kenan in ka karanta za ga maganganun da yawa kun gano wannan da kyau ku maganganun da yawa sai ka amfana da ilimi da yawa amma kawai yanzu an gama karatu sai ka fita can wajen ka zauna kana hira a madadin hiran nan gida za ka je kai nazarin karatunka ka rabu da mutane in ka shekara biyar kana wannan ku sanda ka fito ko to lokacin sai a ce wai wannan malamin yaushe ya shigo garin nan ne yana nan kawai abin da 'yan duniya suke ne shi baya yi shi ne sai a yi tai a yi ta ƙoƙarin yadda za a yi karo da kai karo ya gagara Allah shi kyauta wa ƙalal ƙurtubi malam ƙurtubi ya ce اختلف في تأويل إتمام عائشة وعثمان في السفر على أقوال malamai sun yi saɓani dangane da cika sallah da Usman da Aisha suka yi a halin tafiya a kan maganganu da yawa. Mun karanta da ku a cikin al'awasim, daga cikin maganganun da aka kawo ba an ce labari ne ya zo ma Usman cewa mutanen Yaman sun ce sallah ta turma ƙasar ba ne raka biyu ne don sun zo sun ga Usman yana yi amina. Sai Usman ya koma ya ci gaba da cika don ya karantar da su a aikace ba mun karanta ɗaya daga cikin tawilin da malamai suka faɗi ba kenan. Eh? to amma ɗan shi'a da yake ba gaskiya yake so ba ƙoƙari yake si ya ɓata harkan addini kwata-kwata buƙatan shi ta biya saboda kawai yana ƙin wani jama'a kana gane mutum kai hankali da addininka da imaninka dangane da shi in kuka rikici kan wannan ko zai mai da wannan ya zama addini sai kallu wata ƙa'ida na addini da karantar sai ɓata saboda ya fansha haushin rikicinku akan batir jama mun gano wannan da kyau ko waɗannan za ka zo ka je su cikin karatu ko su waye kar ka ɗauka wai ɗabi'a ne aƙida ce kun ga wannan maganin ku bi ni bashinta kana nan za mu zo cikin karatu ko zan gaya maka sai ga abin keke da keke iri ɗaya mun ba karanta da ko a nan ƙarara musailama a kan abin da ya shafi sadaki na saja ya rushe sallan asuba da sallan isha'i an yi wannan ko ba ba kan sadaki kar aje ko ina ya rushe wannan kawai ce bai yadda ba kuma ba haka fa suka mutu da yawansu fa a haka suka mutu ba sa yi sakamakon wancan abu kuma me kawo waɗannan matsalan gaba ɗaya na musailama annabi ya ce ba zai naɗa shi in ya mutu ya gaje shi ba ita ke nan karar anasin hadisin bukhara ka ya ce in har bai bani ba kotu ko zai gani ba makaranta da ku ba aƙida ce ba kakka ɗauka wai a wai fushin zuciya ne aƙida ce wani kullum wujatin muho muwalliha kowa aƙidin shi ke aiki mu aƙidanmu na salafiyanci da muke tafiya a kai jama'a kowa za mu yi ma'adalci kuma ba za mu ɓata addini wai don wani abu wai da ke ranmu ba in haka ne shedan fa ya faɗin ma abu huraira magana annabi ya tabbatar da ita shi sa ku riga kiyasi kan wannan don ku zauna lafiya duk magana da ka ji ko ka natsa kanta kar ta girgiza ka sam in dai kana karatu ko Allah duk magana ka ta dame ka ina fatan mun gano wannan da kyau mun karanta da ku a cikin littafin alfarqu bainal firaq akwai ɗaya daga cikin khawarij je ya samu wani sarkin musulunci kun tuna ya ce ba shi kuɗi ya ce a'a ya ce in baka bani ba za ga abin da zai damu kumanta da bai bashi bai je ɗibo runduna aka zo duk garin aka kashe su saboda me saboda ba bashi kuɗi ba kuma me yasa ba bashi ba in ma an bashi makaman zai siya zuwa lalata garin in ma ba bashi ba haka zai gara ma da aka hana shi duk wanda yake cewa ai ai mana kaza ba ai mana ba in ma an musu kun ga abin da za su yi fa kenan ana za su yi ma addini ina ba ta mun gano wannan da kyau to gara ka bar mutum ya yi ɓannan a bayan fage kun gano wannan da kyau ko ya yi ɓannan a bayan fage da ka bar shi ya shigo tsakiyan fage ya yi wannan wata hikima ce Allah ya sa mu dace Allah da ya sa mu dace to shine mala yake cewa malamai sun yi wancan saɓanin ko dangane da abin da ya faruwa aula ma kila fi zalika annahu ma ta'awwala cewa tawili suka yi annal qasara rukhsa cewa wancan qasarar sauki ne gaira wajiba ba wajibi bane wa akhadha bil akmali sai suka dauki abin da yake sun gama gamsuwa da shi wa ma ada hadha al qawl imma fasidun wa imma ba'id duk maganar da aka faɗi wanda ba wannan ba ko ko ne zama ba daidai bane ko kuma ya saba ma ka'ida ma karanta littafin al-mufhim lil qurtubi juz'i na biyu shafi na 327 malaje summa zakar baqiyat al-aqwali war radd alaiha malami ya kawo sauran maganganu ya masa raddi me zana bawo karanta littafin ku ga me aka ce ba wa hadha alladhi dhakarahu al-qurtubi huna fi sababi ta'wilihima malai ce al-imam al-qurtubi ya ambata anan fi sababi ta'awulihima dalilin tawilin da suka yi tarjihul itimami alal kasari da suka karkata wajen cika sallah ba kasar ba ala tibari annal kasar ruhusa saboda sun kalli kasar wani rangwame ne wa annal itimama azimatun walidhalika qala akhadha bil akmal suna ganin wannan cikawan ma kaman yafi yawan lada sai suka ɗauki abin da ya fi cika ɗin بخلاف توجيه النووي فالظاهر منه أنه يستوي فيه الأمران وإما الأخذ بأحد الجائزين كون غانو wannan da kyau ku shi nawawi ya bayyana cewa suna tunanin kawai ababen ɗayan biyun kowanne suka ɗauka yayi kawai malai cewa kada farraka ba'adul muhaqqiqina a bayyana sababi itimami usman wa itimami aisha radiyallahu anhuma wasu daga cikin malamai sun ambaci dalilin da ya sa Aisha ta yi ƙasaru da kuma a cikawan Aisha da cikawan Usman kamar yadda wasu malamai suka ambata Allah maɗaukin sarki ya ji kansu kama zahaba ila zalikal hafiz bin hajarin haisa qala fi sharhi ibara inna Aisha ta'awwalat kama ta'awwala Usman ai akwai wannan maganan ko yace at-tashbih bi Usman fi itmam bi ta'wil lattihad ta'wilihima ويقويه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت بخلاف تأويل عائشة za mu tattauna wannan magana a karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum